almakki ɗari biyu da ɗari biyu da uku ina jin kuna ji ko hadisai nawa ɗari biyu da uku na ibina abi umar waɗanda suka zo cikin sai musulun na ɗari biyu da uku a sa alama a rubuta ka a dawo kuma ana yaniya
ranar tambaya ce hukuncin matafiyin da ya samu raka a guda sai ya ranka daya ya sallame
ya haɗa ƙasar shi Duki danin daji, kodin ciwo. Ɗalibai, su dai suna zuwa wa'i, ta mai da shi wani abu alima azimi.
lalle ka ce dole ne ‘Yan mutu ya bi liman, ya bi liman, ko matahi ne, ya tashi daga matahi a wannan sallah. Za ka ya tashi ya cika bace ba sai yi a kan shuba da wani abu wannan, amma in ba haka nan ba to bai yi ba. Na'am.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما كان وهبه لولده وإن سفل قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي
Wannan وإسحاق بن tabimi ne إبراهيم na nawawi. Na'am.
قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله قال وحدثناه أبو كريب kaga ahlul baiti na rawaitowa a abi jafar muhammadu na aliyu kaga ali ibn hussein Ah, kaga gashi ya rawaito daga ibn hussein haka wannan babu banci tsakanin ahlul baiti da sahabbai da manyan tabi'ai duk abu guda ne Ran shi a rafida su suka kawo wannan ƙarshe-ƙarshen na'am قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم waye wanga wa Muhammadu Fatima
محمد بن فاطمة kuma Fatima binti Rasul sallah albakar ku abu ja'far to kaga tajawuza an kai wannan ma'ana tajawuza dan ka dauke shi asalin ya ai kaga ma- ma- Fatima ba ta da da Muhammad ina kun fahimta an jingina Muhammad jikanta zuwa gare ta saboda Muhammad Bakir dan dan Ali Hussein ne shi ko Ali ibn Hussein dan dan Ali Hussein ne shi ne ko shi ko Hussein dan dan Fatima kaga wanga tajawuza ne a lura ha kaka ce kai mamaki Muhammadu ibn Fatima da binti Rasul a ce to cikin diyan Fatima ba wani wanda an Muhammad to kun ji an yi tajawuzan shi amma ana tajawuzan an yi abin gaɗin don abin gaɗin a nuna darajarsa an ka jingina shi ga kakar kakarsa ko kakar kakarsa
قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير انه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقه ثم يعود في صدقته كمثل akwai الكلب wani da alkudi ba mana akwai wani tambihi ga wanga isnadi yana da kyau a kula مثل القيء a'a Okay.
isnadin dai مم.
cewa abin nan ne ga anna muhammadu ibn fatima
to wancan na baya eh kuma akwai magana wasu malamai mu karin wannan ga yanan yanan ka wuce eh
الاسم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني أبو جعفر الباقر وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب اللقب الباقر أبو جعفر أبو جعفر الباقر من الطبقة الرابعة ah yayi bai dai kawo irin cewa hikima abin kawai ya ba ni nasiba shi ne المستدر على كتاب مر مر روي عن أبيه عن جده لبن قتلوبة ga aqwalul ulama wannan aqwalul To, aqwalul ulama, eh. إيه.
wani hikimar da ka so الذهبي ba wannan ba ya yi ابن fika ne حجر.
sannan إيه. كان ثقة ce komai ko Eh.
wasdar kawai ba sha ka ɗin كان فقيها فاضلا na so eh, dan tambihi ga wajahin jingina kawai nan nisba nasaba ce ya faɗi tashi na'am eh
قتلوبة to to ba- baban shi eh to Muhammad ibn Baqir Muhammad ibn Baqir shi ya dan danwa Ali ibn Hussein Ali ibn Hussein dan dan Hussein Hussein dan dan Fatima a gani na'am مهم. قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة saboda abin da zai sha nan karaha ga wanda ibn qayyim a cikin tahin da yayi tufatul mawdud da aka mawlud yayi magana cewa wagga karaha ta tahrim cewa wannan littafin ta tahrimi ce ba karaha tanzihiya bace kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la bagi ba za a sha da ala jawr da sauran alfazu Kai, littafi ne mai kyau ya kamata wanda ya fara aure ko yana da yaya kada wannan littafi kuce mai akwai tahqiqin Salim bin Hilal shine mafi kyau tufatul maulud tufatul maulud ya ka maudud kai tufatul maulud ya kan maulud tufatul maudud so daga so tufa ta so a kamil maulud na ibn al-qayyim littafi ne mai kyawun gaske albani Allah ji kansa ma ya yi tsari amma yanzu bai hito ba ma dai akwai taqiyin Salim bin Hilal ya yi shekara hadi 20 ko 30 da bugawa yana da kyau a diba shi sai a tura mutane ya kamata a karanta shi sosai I- an tura shi to kajiya ko an cin karatu an tura shi sai dai ba a diba ne shi an matsala kuwa wallahi wa alaikum salam Salim Hilali ha ina ganin ba aji kenan ko ba ajin magana ta wani ai shine
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما فقال أكل لا بنيك نحلت قال لا قال فردده wannan ya nuna Nuhuna Bashir yana cikin ƙanana wasu ma malamai su malaman hadisi sun iddi'ain cewa bai jiya ga ga ga Mansur Rahama ba amma ba ba haka bane mun yi wancan hadisi na shubha ya ce sami'tu da haka yana cikin ƙananan yara kamar irin su a Hussein ne wai Hassan haka shi Nu'man yake amma wannan imamu ah, Dabrani cikin abin ga Mujmal Kabir ya haitar da musnad ɗinsa kusa akwai hadisi kusan 20 waɗanda suka abin nan eh, an karoto gare cikin waɗansu ha- shahararrun hadisai wannan na ciki na shuha na ciki abin nan ne ga da sauransu haka dai alhalal bayyin da sauransu Mm.
kaga gane yana karamin yaro ne shi ne Oman babansa bashir shi ma sahabi to shi bashir shi ya kyautar na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن, وابن أبي عمر عن ابن عيينة حول ibn abi سند umar ya zo wuri 200 da da uku 200 da uku cikin sai muslim na to to kun ji an yi sabani shi yasa ni sha ƙara ji ba wanne ne adubar a ƙara samu wata ba kai ka baka samu jiba ba duk masu jiba su jiba muna tunda hakan an samu an samu sabani 200 ikhtilaf ulama shi wancan da sabai wanga ko da uku yace
da yawa a ƙara jiba kai ma ƙara jiba naka kowa ya koma jiba ne ya ƙara jibo muna Mm.
don mu samu abin nan وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد آه، bayan tura masa أرملة بن tambaya يحيى.
ina shi eh ha wani abu yake da wata bata yi قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته, فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة wannan za'id amma in kana da yaya kowa da irin bukatar ce za kai mai wani yanzu yana jami'a wani na firamare kaga ba su zama daya a lura da wannan kaka na jami'a za ka bashi kudin jami'a na firamare yan akwai kudin ka bashi don haka hajat na yayanka haka mata kana mata kayan daki shi namiji kana mai kayan daki kaga babu eh da haka waɗannan abu amma wanda haka kawai fadlan to shine aka magana nan alaikum salam na'am na'am na'am Ba- shi bai da hazakat a wannan bai yi ba gaskiya bai yi ba. na'am ni wannan daban ne kuma karbafawa ne wannan amma a ce a kai shi dai makaranta lahiyayya wadda ba ta kai waccan ba babu lahi tun da bai iya basira sa ba ta iya zama can to wannan ba lahi amma a yi ƙasa da shi a kai shi wadda ba kula to nan gaskiya abin ya akwai nau'i na cutarwa amma yanzu a samu irin akwai irin federal makarantun nan shi ya ci tun da ci aka yi fa shi ko wanga bai ci ba kaga ba ka hana ma wanda ya ci ya tahi sai ka samu wani secondary mai kula sai ka sa shi alright
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكن لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ka gani faltawa ai sai ya rike ya ya yi jinkiri ya ja yake har shekara guda tana neman yayi wannan shine faltawa shine ai madalaha yayi ya abin nan ya ƙi baya- ya ƙi sai dai daga baya bayan shekara ya ga haka to wannan lafazi ibn al-qayyim rahimahullah na cewa wagga magana ba ta zuwa haka nan a fala tushidni izan fa inni la ashadu ala jawri ashe haka jawr mina ne to kaga ga wasu lafuzan nan ta kuma to ya je ha da su can ga wannan tufa din قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل هذا قال لا قال فلا أشهد على جو قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جو قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن kaga illa kenan dan da kayan mowa da mo- da bora a gidanka to ka kashi gidanka shi yasa da yawa gidaje sun mutu saboda shi uh, ma- shugaban gidan shi ya kashi gidan shikenan ko ya bai wasu mata ko akwai ya abin ga wadda ko mi diyanta ba sauran ita dai aka ma sauran diya ba a yi ma wannan ya kan bala'i kenan ta jawo mai ta jawo makanta amma shi adalai Na'am. Eh. Ai tso ba ba ba da tsoro ne. Takhawifi ne. Eh, aba ma manahu yukhawifuhu idza la yashad an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashad. Shi ne ma'ana ai ko? Na'am.
قال حدثنا محمد بن عثمان Ai النوفلي kaga kuma nan mubasharatan sun maƙala lahu. Ai saruka an yakunu ilayka fil birri sawa qala bala qala fala izan. Gaga kalma ce ta zazari ya tsawatar da shi sannan ya ƙara nuna mai illat da zai hawa makai ne. To tun da yana sun duk ƴaƴan su zama masoya gare su a masu ɗa'a gare to kai ya buɗa makai ne wannan bala'i. Aurai. Na'am. Aurai. A a ina ce ma gida nawa gidaje na suka mutu ta haka. Tunda za a ga kahin ma ya mutu mai gidan gidan ya mutu. Yawa ɗaya zai iya mutu.
قال حدثنا حدثنا احمد بن بن عثمان النوفلي قال حدثنا ازهر قال حدثنا ابن عوف عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني ابي نحلا ثم اتى بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال اكل ولدك اعطيته هذا قال لا قال اليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فاني لا اشهد قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم shi ibn awo na faɗa muku yana rawaitowa ga Muhammadu ibn Sirin amma an kun lura nan daga daga sha'abi ya rawaito to daga baya sai ya zo iske malamin sa Muhammadu ibn Sirin yaka ba shi hadisin da sha'abi ya gaya mai daga Nu'man to shine sai shi Muhammad ya ce shi kawai abin da ya sani cewa ga abin da ce qarubu baina auladikum kaga wannan abin da ya sani kenan bai hana waccan ruwaya mm.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفقل لهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا kagan yana وإني cikin لا kalmar أشهد إلا على حق da shi ibn qayyim ya umarni wagga magana fa laysa yasluhu haza ba yana nihin akwai sauki ba ai abu la yasluhu ai tahrimi ce kalmar da yawa ta zo cikin qur'ani da sunna da wurare ibn qayyim ya kawo shawahid na kalmar yasluhu ba tana nihin kawai makaruhi bane a tana zuwa da ma'anar haramci eh me kace malam فلا جناح عليه نعم.
أن يصالح
na'am har da mata aure ga magana ingantatta akwai kauli na maliki amma kauli ne mai rauni a mai iziya da sauran ma- wasu malamai sun kawo الشريف cewa yan sharifa ce da dani'a Eh, gidan manya ce gidan gwamna ka so ka aure ta kai mata abinci da komi na irin da ta saba can gida in kowa ga ya talaka ce ka bata garo garo da wannan kauli yana da rauni kwarai a Usaimin rahimahullah cikin shari da yana littafin malaminsa ah, Sa'adi ya yi magana akan matsalar cewa abinda aka itibari shi mijin ba matab ba abinda Allah hore ma mijin shi an ga ce ya ciyar gwargwadon ikonsa la ya kallifin nafsa illa ma'a ta ha don haka wannan shi ne ƙauli jamhuru wanga ƙauli akwai shi cikin ƙauluka malikiya da wata ba malikiya ɗaya ba don haka usaimi ya raji sosai ga wannan don haka in duka matanka matanka ne kuma ka yi abin ga tsakani don a zana lahiya amma ah, kyautatawa wadda ta yi kyautata ma to wasu abubuwa daban kana ya kyautata mata amma dai ga abin da yake bai ɗai na abinci da raba kwana da sauransu duk za su zama ɗai na'am
باب العمرة قال حدثنا umara يحيى بن يحيى misali sai in ce na baka gidana na rayar da kai rayuwarka shine umara in mutum ya yaɗe laƙi ka ba mutum gidan shi gidanka ka ce ka a rayuwar shi ka buɗe ta to shi ke na ta hannunka amma in ka ƙayyade ka ce na baka har mutuwarka to in ya mutu zai dawo ma amma in ba ka ƙayyade ba ya zama gado in ya mutu ga 'ya'yansa na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه له فإنها- ولعقبه.
مم. له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها shi ke لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث mawaris gado
قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها yayin kisancin shiga haƙin shi وهي لمن عمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه wani hadisi nawa ya hamna haya musulun hitamma shi ma mun yi shi baya a ashe a ƙara diba A- ya hamna haya so ne musulun ai ta- ta- tamimi yake wa. to hadisi nawa musulun hitamma shi ma mun yi shi can baya banjo na ce ko ko dokta ɗaya ɗan yanke ta eh dubu nawa wangana ɗari shida wangana dubu biyu a ƙara diba tunda duk an manci wane a ya maɗa na ji a yi shi ɗari shida jama ai ba mu sallama ba ne ya diba ya hamina haya kuma yanzu can naka ka ƙara tabbatar a biya mu ɗin kai wanda ka gani 203 tare shamila to kai mala wanga kai ina ka dogara 270 ga wacce abu ka diba kuma kirga da nan zane
ai lalle fuka
to ɗari biyu da iya haka kace fa ai to ɗari biyu da saba'in to shi ko shamila ta ba shi ɗari biyu da uku wadda ka shamila ba ya ci ma gare ta ko
akwai wata ake yi mai kyawun a tamimi fatima na ko kwana ya kai su hannun lalai mala umar duk karatun gare da an ka shayi an ce laisu abin da yana ya laisu ba wanda ya can mai da hadisi cikin kutubu sita a taimi ya ce ce tamimi
قال حدثني عبد الرحمن بن ko بشر ya yana العبدي ya koma a jiba muna
قال أخبرنا عبد الرزاق
ɗari nawa shi wannan to malam na kana bisa hanya ɗari shi da kai na ka samu naka A rubuce. can da muka waje can baya dan shi ne
قال 92 ɗari shida da casa'in da biyu an ka faɗi a hamina hayya a tamimi cikin sahih muslim
قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن العمر عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجو إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولأخبك فأما, ال- فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها can قال wadda ba a معمر dawowa ita wacce amma ka ce ma ishta to kayi kaidi
قال معمر وكان الزهري يفتي به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط dama wanga abu yana cikin abin jahiliya manzo rama sai kaidi ne ya bayyana da abin ga duk abubuwa na jahiliya suna yin wannan ina in sai da ka hin ina tunda ya riga ya faɗa a a gado za an gaida ina zai saiwa Nuna ba, umara hadaban ba zai sayar ba, zai zanna gidan fa, ko da an yi da laki kuma zai bar shi ya zama gado lani waqatul mawaris eh me kace mana a to wannan ba ba ba ba cikin umara ba umara bane wannan eh taimako ne eh lalle shi kenan inda ya yi wannan bai yi kaidi ba
ولا ثنيا ita sunya shi ne togiya bai togiya ba قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه to don haka sharaɗin su gado ya yanke shi قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمراء لمن وهبت له قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من عمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لبن رافع abu ashe abubakar ibn abi sheba kai tsallake حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال إبراهيم حدثنا البخاري.
محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيء عن سفيان حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرون مهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم Ni ka ce, ɗari na babu biyu, ba an ce da biyu ba,
to ina ka samu kai
cikin mi? Jami kutubu tisa. To, karib dai,
to ga can da 95 su da biyar ce. No, mu ta yi jama'a.
قال وحدثني محمد بن نعم.
رافع وإسحاق بن منصور Masu hana, mm. Eh, eh, eh, so, eh, wannan Umar su daina, saboda ta- eh, sun yi ta hannunsu. Eh, suna ma muhajirin ga yanar, eh, sai na nabi ya ce su daina wannan. Alkhairi ne, amma akwai da ya adda dukiya, don haka akwai wata hanyar da za a yi su ba su zanna, tamfarar ya su yi nasu, ya yi da su yi masu wanga. Eh, na.
قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لبن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أأمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمؤمرة فقال ولد المؤمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثامة فدعا جابرا lokacin amiri ne a nan madina abdulmalikin marwan daga can sham ya sanya shi ya zama gwamna abdulmalikin marwan sarkin musulmi na banu umayya to ya sa shi wani ɗari ya zama gwamnan madina ya sa husuma sai an ka ce wuri ne Na'am.
فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ha? وقال بنو معمر بل كان لأبينا حياته وماته فاختصموا إلى إلى طارق.
طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى نعم.
عبد الملك فأخبره ذلك haka gare mu ko akwai wani tsarki an nemo muna da jabiran
akhbarahu وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعتم... آه، لع- لبني المعمر حتى اليوم har yanzu lokacin da ka ba da hadisi ma zabuwa ai madina ta canza
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأ- لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه ya وسلم madogarar
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة ja'izatun an ka yi ta ko a aku
amma
to ka yi daidai ko alhamdulillah to ai tafaki muka so ko shi mujiya an samu mutaba Mm, da ya tafaki
ɗari shida da biyu kai da biyu amma amma na ce da biyar can to su biyu nan
To, ɗari bakwai da goma ga ina ka ɗebo ka san abubuwan yawa gare su eh dama ita ce dama mm.
to ai ai sauki ga ta mala mu ta yi قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها sa'idu nan sa'idu na abi auruba ku lura sa'idu an katada duk inda kaga sa'idu an katada to sa'idu na abi auruba ne shi ma a kiyaye a jami'ar layi duk inda kaga ruwa sa'idu an katada sa'idu na abi auruba shine kaka dauki wani sa'idu ba shi ba in dai daga katada ne yana da cikin waɗanda sun kalizumce shi ابن أبي عروبة Mm.
ده عين النوى ibn abi aruba shine عين Mm. aruba
نعم suka ne kuma ya lazumci katada kawai da shu'uba ya lazumci ya hi ma shu'uba ya lazumci katada
نعم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقا- عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة ya kamata a samu ɗalibai masu mutaba waɗanda abubuwa su tattara mana su ya kamata ana ta waɗin abu ba akwai yara masu himma suna ji ya kamata waɗanda ba su da abubuwa da yawa na? ɗaya ma musu na eh cha ɗari biyu eh ɗari biyu a ɗari biyu dai ɗari biyu da uku ko a wanga wanga ya faɗi ɗari biyu da uku shi shi ko ɗari biyu da saba'in da uku ya ce to akwai inda a a hadisi daya sunan ya maimaiti so uku misali wani gurin zai ce haddathana muhammad bin abbad wa ibn abi umar eh wal lafzu li li ibn abi umar wawan lafzi ɗin nan wani kirgen sai ya haɗo da sai a kirgo da wannan shine nake tantance na eh to ya yi to ka gani shi ma wani abin dibawa ne ƙwarai eh
قال وحدثني ana يحيى magana بن ce حبيب- ya kamata fawaidi isnadiyan nan don ta yi muhimmanci ya kamata a ce an- mun ƙara musulun da fa'idodi in kan ba ga wasu ka ƙara ka ce kai ka gano sai a ƙara don ya kamata a ce an ƙare da wani don abin da za a iya dibawa na fawaidi isnadiya kawai ba shi ne ka magana tun harkon karatun tunda yana nan ɗauki ko مم.
To, eh? To, ya yi, inda fikiya kuma wani ya yi, amma dai mun yi itimamin isnadiyar, saboda kawai shi a sabo muna son yare su zama sun darabu ka da an ce wani ka ce wani ne, saboda wani kaza da wani. Yasa nika ce an kagarwa ya wani daga wani, kamar yanzu su bayanai ni, kamar hammadai ni, kamar irin waɗanda duka ka gane wane irin abdullahi mubarak ya haga waya roto garai eh a'a a'a ni yanzu mun wuce ka en en wa en en wa ya roto daga abdullahi Mubarak- da abdullahi waye subhanallah
tambayar na Ban ji abin da ake ma'ana ba.
tambayar
cikin isnadi akwai da kaji wani ya roto daga abdullah to abdullah mubarak ne waye hoto
a'a lahiya kake na sannu ka yi wani wuri lalle kam an ce rawi daga abdullahi kuma abdullahi nan dan mubarak ne a'a mujahid laya kake ya in ba ku nake yana da laƙabi amma suna ne malam abdullahi gadon kaya suna abdullahi gadon kaya to me suna laƙabin abdan da kagarwa abdan an abdullahi to karanci abdullahi mubarak ne tsoron waɗanda zai taimaka ma da kaga abdan an abdullah to ba wani ɗan garinsu ne wuri guda suke ya lizimce shi da kaga ruwa abdan abdan yana rautuwa ga baba ne an abi yana ce amma in ya ce abdullahi to yana nuna abdullahi mubarak tsoron wannan in ka kiyaye su za su baka abubuwa da yawa na eh siga eh tana da na raya na gashi na baka na raya ka da yayanka shikenan shine siga na'am na'am eh
wanda yake kuma ce ruwa ya dubu an afa ta'ifa eh ma'anar da ma ruwa an afa duk hadisan biyu ma eh
sai kuma wanda ya kawo na baya bawo ya ɗan fi kaɗa mm shi ne a ƙaunar da ake cewa lokaci ma musulmi na fara gabatar da waya wa eh wanje na baya ya zama abin nan
ya saba tana yiwa amma bai hana ka'idar eh da sai tabi ya magana eh tartib cikin littafinsa sa eh ishara idan sa haɗa kadi mm da ya kawo ta sai kawo kuma ta sai kawo Eh, yana yin wani abu lokacin da imam musulun ya ƙare sai musulun sai aika ma abu zur'atun razi to da aika mashi sai abu abin da abu zur'atun razi ya ce wani irin sahihi ne haka ga irin su madar ga suwa ibn lahi'a wani abu ne haka to sai an ka iske musulun ce to ka ji abin da abu zur'a ya ce game da sahihinka ya ce a'a yana kawo su ne saboda ulul isnad saboda hadisin sananne ne to shi yana son ya kawo shi ta hanyar uluwi na mai da raddi ga magana abu zura shi imam muslim ya ce hadisi ne sananne da isnadansa to amma shi gare shi in ya kawo ta wannan rawar mutakallimu fihi to isnadi ne zai uluwi sannan kuma ga malaman hadisi ana kula da ulul isnad haka imam muslim ya mai da jawabi ga magana abu zuwa turazi to irin haka ne shi ka faruwa tare da hadisin ma'aruf ne inda abin nan muhaddisi to amma shi saboda sai ya ce don ya samu isnadi aqrab shi yasa ya ɗauki madadin in ya ɗauki ba wannan haya ba nuzuli zai yi bai zama tsakanin shi da manzon rama misali ya bi wannan hanya mutum hudu in ya bi hanya waccan zai koma mutum shida tsakaninsa sai ya ɗauki na hudu saboda hadisi ne sannan ne ga malamai haka ya ba da jawabi na'am قال وحدثني يحيى بن حبيب nan ma haka ya faru na'am
isnadin hali eh ka gani matsalwa ba to ka gani shi eh to kaga shi shine ya kula da shi to an sa da ya ba Abu- Abu Zur'a kenan قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة